إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزائي طلاب وطالبات الجامعة مع انطلاقة جديدة لفتح الجامعات والعودة إلى الأنشطة الدراسية في ظل إدارة أكاديمية جديدة أتقدم إليكم بخالص التحية وأطيب التمنيات بأن يكون عامكم الدراسي الحالي عاما يملأه النشاط والحيوية وأن ينتهي بحصولكم على أعلى الدرجات في التربية التعليمية بالإضافة إلى التربية الدينية والروحية والأخلاقية لا جرم أن هذه الفرصة التي تتمتعون بها في هذه المرحلة من أنفس الفرص وأغلى النعم أعني فرصة الوصول إلى المرحلة الدراسية الجامعية وفرصة الحصول على نعمة القدرة والفراغ والعافية وقد صح عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ والحديث أخرجه البخاري وفي هذه المناسبة أتقدم إليكم بهذه الوصايا والنصائح التي تنفعكم إن تمسكتم بها إن شاء الله أولا اغتنموا هذه الفرصة لتحصيل ما خلقتم من أجله وذلك بتعزيز العلاقة بينكم وبين خالقكم الذي أتاح لكم الفرصة فالعاقل منا من انتفع بوقت الله ورزقه وفراغه في طاعته والسفيه من ضيع فرصته أو استغل نعم الله في معصية الله قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فإذا كان الإنسان فارغا صحيحا فإنه يغبن كثيرا في هذا لأن كثيرا من أوقاتنا تضيع بلا فائدة ونحن في صحة وعافية وفراغ ومع ذلك تضيع علينا كثيرا ولكننا لا نعرف هذا الغبن في الدنيا إنما يعرف الإنسان الغبن إذا حضره أجله وإذا كان يوم القيامة والدليل على ذلك قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها وقال تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وقال تعالى من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ثانيا احرصوا على حصول ما تركتم دياركم وأهليكم من أجله وذلك بالجد والاجتهاد في طلب العلم وفي طلب العلم والتفوق في طرق النجاح فالنفيس لا يدرك بالرخيص والغالي لا يشترى بالبخس والله تعالى في عون العبد الحريص أجدر وفي إعطاء الطالب القوي أقرب فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل ما ولكن قل قدر الله قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان والحديث أخرجه مسلم ثالثا تذكروا أن الجامعة جامعة تجمع الناس على اختلافهم في شتى مجالات الحياة فأحسنوا أخلاقكم ومعاملاتكم مع كل من حولكم من الناس من الإداريين والمحاضرين والزملاء فإن خياركم أحاسنكم أخلاقا حاولوا أن تنفعوا الناس ثم حاولوا أن لا تضروا أحدا من الناس ثم حاولوا أن تعفوا عن زلات الناس وبهذه الخصال تكونوا خير الناس روى ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج وغيره عن بكر بن عن بكر بن خنيس عن عبد الله بن دينار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل يا رسول الله من أحب الناس إلى الله قال أنفعهم للناس وإن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن تكشف عنه كربا تكشف عنه كربا أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرين في مسجد ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل والحديث حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة والدليل الجامع لهذه الوصايا الثلاث قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن جبل في السنن اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن فبتقوى الله اديت حق ربك وباتباع السيئه الحسنه اديت حق نفسك وبمخالقه الناس بالخلق الحسن اديت حق الناس فاعطي كل ذي حق حقه بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه واخوانه bayan haka ya ku uwana ɗaliban jami'a ya ku ɗan uwana ma'aikatan jami'a maraba da lale gare ku da dawowa cikin wani yanayi sabo daga cikin ni'imar Allah na sake samun dawowa da samun dama da ci gaba da harkokin karatu da harkokin gudanarwa a cikin makarantunmu hakika wannan ni'ima ce ta musamman daga wurin Allah a lokacin da muke shekarar bara daidai wannan lokacin ba mu taɓa tsammani wata musiba za ta game duniya ta sa a rufe jami'o'i a dukkan duniya da irin abin da ya faru ba daga farkon wannan shekara kamar yadda ba da zatonmu ba kuma ba daga iyawanmu ba allah ya kawo sauƙin al'amura har muka sake samun dama aka dawo. an daɗe ana tsammani da sa rai akan dawowa da ci gaba da al'amura amma wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin yanzu ne lokacin Allah ya zaɓa kuma lokacin Allah shi ne wanda yake tabbatuwa wannan nasiha ce ta cikin wannan huɗuba gare ku ɗalibai musamman da kuma dukan ma'aikata a game a wannan jami'a ko kuma a dukkan jami'o'i da za su iya sauraron wannan ya zame mana jagora da nasiha da zai amfane ni da ni da ku hakika muna da bukatar wasici da nasihu daga lokaci zuwa lokaci domin da irin wannan ne muke samun setin kwakwalwa da nutsuwar zuciya da sanin cewa addininmu ya sa baki a cikin dukkan al'amuranmu kuma yana tafiya tare da mu a dukkan al'amuranmu na kowane zamani da kuma kowane yanayi a wannan yanayi da muka samu kanmu a ciki na sabon tsari na karatu wanda aka yi ƙoƙarin cakuɗe lokaci mai tsayi a cure shi a cikin ƙanƙanin lokaci kun sani cewa ƙalubalen yana da yawa akan malamai da kuma ku ɗalibai don haka ku yi amfani da damar da Allah maɗaukakin sarki ya ba ku domin samun cin nasarar abin da kuka sa a gaba ku sani da cewa samun dama ɗaya ne daga cikin manya-manyan ni'imomi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ake yi wa mutane da yawa fintinkau a cikinsu ake iya washe maka a maka wato warwaso a kwashe a tafi a barka shine samun dama ita dama Allah yana bayar da ita ne ga wanda ya so kuma a lokacin da ya so idan ka yi amfani da ita sai ta amfane ka idan ba ka yi amfani da ita ba ta yiwu ba za ta sake maimaituwa ba babban misali shine damar da Allah ya bamu ta ita kanta rayuwar ba kowa ba ne ya samu wannan damar akwai wanda ya fara amma ya tsaya ba don gajiyawarsa ba saboda iya lokacinsa ya kare wa minkum man yutawaffa min qabl akwai wanda tun daga cikin ciki aka bare shi akwai kuma wanda an haife shi ya fara shakar iskar duniyar amma ya tsaya akwai kuma wanda an fara da shi ana rayuwar ana gwagwarmaya amma kuma bai kai yanzu ba akwai wanda ya kai yanzu amma bai samu damar shigowa wannan yanayi ba ya kamata ku sani da cewa duk wata dama Allah yana so a yi amfani da ita a lokacin da ya bayar da ita kuma Allah yana so a nuna masa godiya akan ni'imominsa washkuruli wala takfurun yace da samun dama da lafiya su ne manya-manyan ni'imomi da Allah yake ba mutane amma kaɗan suke hankalta su ci gajiyar waɗannan ni'imomi guda biyu don haka ga wasiyoyi guda uku bisa hasken wannan hadisi na cin ƙoƙarin gajiyar dama da kuma lafiya nasiha ta farko ita ce ku amfani wannan dama da kuka samu ta hanyar yin abin da ya dace a tsakaninku da wanda ya ba ku damar ku yi ƙoƙarin kyautata alaƙa tsakaninku da ubangiji ni kan a fahimta ta marhala da matashi ya samu kansa a cikinta ta rayuwar jami'a tana daga cikin damammaki mafi tsada a cikin rayuwarsa wadda ba za ta taɓa maimaituwa ba lokacin da kake makaranta ta ƙasa firamare da sakandare hankali bai gama isa maka ba dan sakandare ba zai so ya ji an ce haka ba amma kai yanzu da kake jami'a za ka gane da lokacin da kake sakandare baka da hankali yanzu ne kaga lokacin hankali to a yanzu da kake cikin wannan dama da Allah ya baka ka yi ƙoƙarin cin gajiyar wannan dama ka amfana da ita ta yadda zai zama ba za ka zo ka yi asarar wannan lokaci ba mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki yana da haƙƙi a kanmu a koyaushe amma haƙƙin da yake da shi a kanmu lokacin da muke da wata dama ya fi yawa sama da haƙƙinsa a kanmu lokacin da ba ma da dama wannan dama da Allah ya baka zaɓen ka yayi kai ka fi kowa sanin cewa akwai da yawa cikin masu so amma ba su samu ba ba don saboda ba su nema ba ba don saboda ba su cancanta ba sai don abin da Allah ya fi sani ya baka bai ba su ba babban abin da za ka yi a nan shine yadda Allah maɗaukakin sarki ya bi ka har inda kake ya isar maka da agaji da taimako ka samu kanka a cikin wannan dama kai kuma ka bi Allah ta hanyar biyan Allah haƙƙinsa na bauta asalin abin da aka halicce ka a duniyar gaba ɗaya domin sa shine don ka da haƙƙin Allah na bauta kar ka manta da wannan waɗanda suke da hankali da wayo daga cikinmu suna amfana da lokacin jami'a wajen samun kusanci da ubangiji sama da kowane lokaci idan kana da wayo da hankali a wannan zamanka na jami'a za ka koyi yadda ake neman kusanci da Allah kyautata aƙida da tauhidi saboda kullum kana so ka rinka roƙon Allah nasara to Allah ko yana bawa wanda ya cancanta ne ba ku wanda ya cancanta a wurin Allah sama da wanda yake jin tsoron Allah don haka ka nemi kyautata alaka tsakaninka da ubangiji saboda a cikin wannan shekaru naka zaka ga kana bukatar Allah sama da yanda ka bukace shi a baya don haka ka tsaya ka rike kyautata alaka tsakaninka da shi saboda ka samu nasarar abin da ka sa a gaba ba kawai nasarar abin da ka sa a gaba a nan duniya ba a'a abin da ka sa a gaba ko kuma shi ya sa ka a gaba amma kai baka sa shi a gaba ba shine mutuwarka a wannan lokaci da kuke cikin shekaru na samartaka da kuke ji da karfin ku kar ka bari karfin ka ya tafi kana ji ana kiran sallah a masallaci baka je kai sallah ba kar ka bari karfin ka ya tafi a banza ba tare da ka kiyaye azumin fadilla ba kar ka bari karfin ka ya tafi a banza ba tare da ka yi hulɗa da sauran ɗan uwanka waɗanda suke hidimomin addini ba in ka zo jami'a za ka ga yadda ake addini tsantsa kuma za ka ga yadda ake tsiya tsantsa sai ka zaɓi wanda ka ga dama Allah dai ya shirya da kai wa hadainahun najdain kuma an baka dama ka yi tsiya kana da ƙarfin kana da damar da za ka yi kowace tsiya babu iyayenka babu yan sa ido ka zo ta ba a ma san ka ba in ka ga dama duk tsiyar da kake so ka yi a kowace kala kana iya yi to wannan shine babban lokacin da zaka gwada kai wane ne a tsakaninka da ubangiji da irin wannan lokacin ne Allah ke iya gane kai waye ba a inda baka samu damar yin sako ba amma inda ka samu dama kuma kaga wasu suna yi ba su fika da komi ba amma a lokacin ka rike Allah ka rike tsoronsa ka rike kyautata alaka tsakaninka da shi a nan ne Allah zai san da gaske kake yi don haka ku tabbatar da cewa wannan lokaci na ku kun amfana da shi a yanzu ne mutum yake koyan nagarta da yawa daga cikin mutanen da yanzu ake kuka da su a gwamnati ko ake kuka da su a siyasa ko ake kuka da su a harkar tattalin arziki a ƙasar nan da kuma a dukkan sassa na duniya shine saboda ba su yi nagarta tun lokacin da suke irin ku ba shi yasa yanzu yake musu wahala su yi nagarta amma duk waɗanda kaga suna da nagarta a yanzu ba yanzu suka koya ba sun koya ne tun lokacin da suke kamar ku a yanzu ne kake da damar da kai ma za ka gina kanka akan nagarta sai nagartarka ta yi naso a rayuwarka har zuwa ƙarshe ka koya wa kanka yadda ake kyautata alaƙa da ubangiji a lokacin da kake jami'a ina tunawa akwai da yawa daga cikin abokaina waɗanda muka yi jami'a da su a lokacin da muke jami'ar wallahi suka koyi yawan yin sallah a masallaci da ba sa yi a gidansu suka koyi neman karatun addini da ba su mai da hankali da wannan ba wanda zaka gan shi da basira amma bai yi amfani da basirar ba a baya da yake shi ba a sa shi a islamiyya ba a yanzu sai ya shiga islamiyya na san da yawa daga cikin abokaina waɗanda koyon haɗa baƙi ma suka yi na larabci a jami'a amma wallahi ba su bar jami'a ba sai da suka haddace alkur'ani za ka iya wannan kai ma ka gwada kuma irin wannan lokacin da kai amfani da shi shekarun ka biyar da za ka yi a wannan jami'ar ko shekaru ƙasa da haka ko sama da haka da za ka yi a kowace jami'ar wallahi za ka gane tsadar su bayan ka fita amma yanzu za ka ga kamar suna da arha ba za ka gane ba sai in ka samu ko ka rasa in ka samu daga baya za ka gane inda ba don a irin yanzu ka nema ba ta yiwu daga baya ba za ka taɓa samu ba in ka rasa za ka gane tsadar su saboda ba za su sake dawowa ba za ka ku amfana da wannan lokaci akwai ƙungiyoyi da yawa na alkhairi ƙungiyoyi na addini ka shiga ka kutsa kanka a ciki kar ka jira sai an neme ka dole muna na addini za a yi darussa na addini za a yi karatu za a yi wa'azi za a yi mitin duk wani abu na addini ka shiga ka koya wa kanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muminin da yake kokarin gogayya da cakuduwa da yan uwansa ya fi a wurin Allah sama da wanda yake ja da baya kar ka zama a baya baya duk wani abu na alheri a ga ana yi tare da kai tun daga farkon ka har zuwa gamawarka wannan shine zai sa ka gane ka ci gajiyar wannan duk wanda ka ga ya zama nagari a irin yanzu ne yayi irin wannan kuma da haka aka fara shi kuwa Allah madaukakin sarki ta yiwu kai wani abu nagarin Allah ya rubuta a rekod ɗinka kai ta yiwu ma ka manta sai can baya a ƙarshen rayuwarka ko a tsakiyar rayuwarka sai ka ga wani buɗi babba da baka tsammani sakamakon abin da ka shuka ne tun a yanzu Allah ubangiji ya taimake ku ya muku muwafaka ya muku albarka kuma ya sa ku zama nagari da za ku amfana ga kanku kuma ku amfana ga lahirarku wasiyata ta biyu a gare ku ita ce ku yi ƙoƙarin tabbatar da abin da kuka bar gidajenku da 'yan uwanku da abokanku kuka zo kuka canza gida kuka canza abokai kuka canza 'yan uwa saboda neman sa neman ilimi kuka zo kar ya zama a wannan bangaren an samu cikas a gare ka harkokinka na addini kar su zama sun hana ka yin harkokin abin da ya kawo ka ballantana kuma harkokin rayuwa ko menene za ka yi a cikin wannan lokaci naka na zama a jami'a na al'amura na duniya ya zama secondary ne amma primary objective ɗinka shine ka yi kuma ka ci nasara a abin da ka zo nema. duk wanda ka ga bai samu ba bai nema ba ne ƙa'ida ce ta Allah duk wanda ya nema Allah zai bashi in ka ga mutum ya nema bai samu ba to bai nema sosai ba ko kuma bai nema ta hanyar da ta dace ba nema ta hanyar da ta dace ita ce mutum ya zaɓi hanyar da ita ce ta dace da shi hanyar da ya tabbatar zai iya sannan kuma ya nema da dukkan ƙarfinsa annabinmu sallallahu alaihi wa sallam ya ce mumini mai ƙarfi mumini mai sadaukarwa domin ya samu abin da zai masa amfani ya amfani waɗansu shi Allah ya fi so kuma shi fi alheri cikin mutane sama da mumini mai rauni annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yi ƙoƙari ka jajirce ka yi hoɓɓasa akan neman abin da zai amfane ka kai dai ka nemi taimakon Allah kuma kar ka gajiya inda a ce ka gajiya lokacin da kake kokarin koyon rarrafe da ka ji ka fara yi ka faɗi da ka ji kana kokarin ja akan kujera ko akan gado ka faɗo sai ka fasa da har yanzu a zaune kake lokacin da kake kokarin miƙewa ka tsaya da a ce da ka gwada miƙewa ka faɗi ka yi rauni aka ɗaga ka kai kuka da daga nan ka ce ya isa haka ba za ka sake gwadawa ba da har yanzu kana naɗe amma baka san lokacin da ka wuce wancan ba kuma yanzu daɗin tafiyar da tattakin kake ji ba ka tuna wahalar da ka sha kafin ka iya tsayawa haka dai rayuwa take a ko'ina ka yi ƙoƙari wallahi Allah zai taimake ka Allah ne ya yi alkawari cewa duk wanda ya nema Allah zai bashi shi yasa za ka ga mutanen da ba musulmi ba waɗanda ba su ma yi imani da Allah ba domin wannan sunnar Allah ce kauniya cewa duk wanda ya nema Allah zai bashi shine wa atakum min kulli ma sa'altumu ba bambancin addini da aƙida a wajen in ka nema Allah ya baka wanda duk ya nemi kuɗi kuma ya bi hanyar su zaka ga ya samu ko bai imani da Allah ba wanda ya nemi ya gwanance ya shahara a bangaren wasanni zai gwanance ya shahara saboda tsananin kokarin sa ko da bai yarda da Allah ba wanda ya nemi ya kwarance a ta'addanci da tsiya sai ya iya kuma ya daina jin tsoro ya ta kusawa kai kana jin mamaki wani baya jin tsoro ne ba zai ji ba saboda ya nema shi kuma Allah duk wanda ya nema zai bashi to wanda ya nemi sharri ma Allah ya bashi ballantana kai da ka nemi alkhairi don ka tsaya ka jajirce ka yi karatu ka kashe dare ka kashe yini ka yi amfani da lokacinka wajen sauraron wajen- wajen halartar laccoci wajen tambaya a wurin wanda ya fika wajen tambaya a wurin wanda kake tare da shi kake daidai da shi ka kaskantar da kanka akan sai ka samu da haka ne ake samu amma duk wanda zai koma da baya ko ya rinka lokewa ko ya rinka dungushe a kan lokacinsa ana lacca baya halatta ana neman a sani baya neman ya sani ana neman a yi karatu don a ci jarabawa shi baya yi sai dai dogara da cewa ko zai dogara da dan uwansa ko zai yi sata wannan ba zai taba kaiwa ko ina ba kuma ko ya kai ba zai yi abin kirki ba ba zai yi albarka ba tun a yanzu ya kamata ka gina wa kanka yadda ya kamata ka zamo a can gaba ka yi kokari abin da ya kawo ka nan ka tabbatar da cewa ka samu abin da ya kawo ka nan iyaye da yan uwa da abokai suna ta tsammanin haka kake yi in ba haka kake ba amana su kake ci saboda lokacin naka suna bukata suka barka ka taho sun kashe kudinsu sun kashe lokacinsu sun taimake ka kuma wajen nema ka samu ka shigo kuma ka tare kofa wa waɗansu shi ya sa waɗansu ba su samu ba inda babu kai da wani ne yake wurin don ba za a bar wurin vacant ba to kai ka hana shi kai kuma baka yi ba wannan cin amana ne da ha'inci don haka ku tsaya ku nema in Allah ya yarda za ku samu Allah ya ba ku nasara sannan wasiya ta uku ita ce ku sani cewa ita jami'a fa lallai jami'a din ce jami'a ce wadda ta haɗa kowane irin mutum komai kake nema za ka samu a jami'a ita ce marhala ta ƙarshe daga cikin marhaloli na karatun zamani in ka shigo nan to ba kuma inda za ka shiga sai dai a cikin nan ɗin kai ta ci gaba har ka ƙure ba inda za a je in dai aka fita a jami'a sai dai a koma da baya don haka ka yi ƙoƙari wajen ganin cewa ka kyautata alaƙa da duk wanda ka samu a jami'a da duk wanda ya same ka ma'anar jami'a ita ce matattara to matattara ce ta irin yakai yakai da kuma waɗanda ba irin ka ba to shi kuwa Allah maɗaukakin sarki ya kawo ka a tsakiyar su ne fa yanzu da kai fa ta'malu ne gaya za ka yi akwai na ƙasa da kai akwai na sama da kai akwai kuma daidai da kai ya kai mu'amala da na ƙasa da kai Allah zai tambaye ka ya kai mu'amala da na sama da kai Allah zai tambaye ka ya kai ya kai mu'amala kuma da tsare kunka ku tabbatar da cewa a cikin rayuwar jami'an nan kana iya nema wa kanka aljanna ta hanyar mu'amala da mutane kana iya kuma sa wa kanka suna ai kana iya kuma sa wa kanka gurbi a rubuta sunanka cikin yan wuta tun daga jami'a wallahi in baka kyautata alaka tsakaninka da mutane ba duk da ka kyautata tsakaninka da ubangiji idan baka sauke haƙƙin mutane ba kana iya jawo kanka matsala kuma a jami'a ake iya koyon mu'amala a jami'a ake fara koyon shugabanci a jami'a ake koyon gwagwarmaya a jami'a ake koyon hoɓɓasa da kishin ƙasa a jami'a ake koyon yadda ake dilin da abokin adawarka da kuma masoyinka kowane irin mutum akwai a jami'a don haka ka zama mutumin da zai zama kana canzawa ka zama dynamic in kana mu'amala da mutumin kirki ga irin mu'amalar da ta dace da shi in kana mu'amala da mutumin banza ga mu'amalar da ta dace da shi in kana mu'amala da mutumin da yake sama da kai ko ƙasa da kai ko ma wani iri ne maza da mata duka ka san yadda za ka yi mu'amala da su ta yadda a wurin Allah za ka kubuta ku sani da cewa ɗan adam mumini wanda zai ci jarabawa a wurin Allah shine wanda ya kiyaye abu uku tsakaninsa da mutane na farko shine ka zama wanda kake samar da amfani ne kai duk wanda ka yi mu'amala da shi zama ka amfane shi da iya abin da zaka iya kuna group discussion ne ka dan gane yi kokari ka taimaka ka ganar da wani wato abin nan ka shiga aji ne wani bai samu wuri ba ka yi kokari ka sama masa in kaga gajiyayye ne ko taimakon wanda ke da bukatar taimako a cikin jami'a zaka ko za ki samu mace marar lafiya ko mai ciki tashi akan kujerarka ka bata kujera ko a matsayinka na mace mai rauni ko mai juna ko wanda ta girme ka ko wani dattijo wato kokari ne na nema wa kanka gurbi a cikin kyakkyawar mu'amala da zaka koya tun a yanzu kaskantar da kai a cikin mu'amala yana daga cikin abin da zaka koya na zamanka a jami'a don haka yi kokari ka amfanar da mutane ta duk abin da zaka iya wani amfanar wanda zai iya shi ba ta kwakwalwarsa bane ba ta karfinsa ba yana da iyayensa sun bashi ko shi yana da wata hanya ta samun kuɗi sama da wasu za ka zo jami'a ka samu wanda abincin da zai ci ma ba zai samu ba amma a haka zai haƙuri ya je aji ku komi tare taimaka wa ɗan uwanka ko makwabcinka musulmi yake ko ba musulmi ba namiji yake ko mace ko wane ne hannunka na taimako kar ya tsaya akan wanda ka sani da wanda ka sani da wanda baka sani ba taimaka masa ta nan ake neman daraja a wurin Allah ta hanyar ka yi wa wani kai ma sai Allah ya maka a madadin haka shi ne ma'anan taimako ka zama mai amfanin mutane abu na biyu da yake haƙƙi tsakaninka da mutane shine karka cuci kowa kai duk yadda kake amfanarwa idan kana cutar da wasu to wannan cutarwar za ta rufe amfanin da za ka samu a cikin amfanarwa za ka karka cutar da kowa idan ba za ka iya amfanarwa mataki na farko ba to ai kana iya zuwa mataki na biyu ta yadda ba za ka cutar ba alal akalli mun mu huta da kai wani kuma ya taimake mu ka yi kokari kar ka cuci kowa ko saboda bambanci da ke tsakaninku ko saboda fifiko da ke tsakaninku kar ka yarda a ce akwai haƙƙin wani a kanka daga nan zuwa lokacin da za ka bar jami'a sannan abu na ƙarshe shine ka zama mai haƙuri da yafiya akan kuskuren wasu kai ka ba su amfani sannan kar ka cuce su kai kuma in sun cuce ka kai hakuri a nan ne ake koyon hakuri in baka iya a nan ba in ka je gaba min babu aula ba za ka iya ba ka koyi yadda ake hakuri da yafewa waɗannan abubuwa guda uku su ne ake nema kowane mutum mumini ya cika su in ka cika to ka cika jarabawar iya zamantakewar jami'a da kuma iya zamantakewar duniya a rayuwarka gaba ɗaya mu sani da cewa mu'amalar mu da mutane tana cikin abin da Allah ke sa ido yana kuma sa ana kididdigewa ana ɗaukar lissafi ba mu'amalar mu da shi kadai a cikin bauta ba akwai mutane da yawa da za su samu rahamar Allah ba don saboda yawan sallar su ko azumin su ko sadakar su ba a'a sai don saboda amfanin da suka kawo wa mutane an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi waye Allah ya fi so ne sai ce wanda ya fi kowa amfanar da mutane ya ce abinda Allah ya fi so daga cikin ayyuka shine ka cusa farin ciki a cikin zuciyar ɗan uwanka mumini ta hanyar ka kwaranye masa wani bakin ciki wata damuwa da ta dame shi ka yaye masa wannan damuwar yana cikin bakin ciki ka sa shi ya yi farin ciki ya yi murmushi saboda abin da ka yi ko ka biya masa bashi ko kuma ka kawar masa da yunwa ya ce ni dai in tashi in tsaya a kan hidima da damuwar ɗan uwana in ga sai na taimake shi ya ci nasara ya fiye mun sama da in itikafi a masallaci na wata biyu ya ce duk wanda ya iya riƙe fushinsa bayan ya yi fushi Allah maɗaukakin sarki zai riƙa rufa masa asiri dukkan kowa yana so Allah rufa masa asiri duk wanda Allah ya tona masa asiri wallahi ya shiga uku babu wani dan adam face yana da wani sirrin da tsakaninsa da Allah baya so a sani to Allah zai ci gaba da rufa maka asiri gwargwadon yadda kake haƙuri baka yi fushi ba ai ka mai da fushinka akan abin da wani ya yi maka sannan kuma ya ce duk wanda ya haɗiye fushinsa ta yadda inda ya so ya zartar da fushin zai iya zartarwa na fi karfin wane a matsayinsa na ɗalibina in na gada ma zan kayar da shi amma sai kai haƙuri fa'afu anhum wasfa na fi ƙarfin wane a matsayin zan iya cutar da shi na fi ƙarfin ina da ƙarfi na da zan iya shiga cikin ƙungiya ta asiri ko yin wani abin da zai sa a ce na cutar da wane da wane amma kai haƙuri duk da ka samu damar da za ka yi hakan kuma ba dole ta yiwu a gane kana yin haka ba sai ka bar shi saboda Allah to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai cika zuciyarka da yarda kai ka yarda da Allah Allah ma kuma yarda da kai sannan kuma duk wanda ya tsaya akan bukatar ɗan uwansa har sai ya cimma wannan bukata Allah maɗaukakin sarki zai tabbatar da kafafunsa a inda kafafu suke zamewa a farfajiyar kiyama ya ce shi mummunan hali da mummunar ɗabi'a yana ɓata ayyuka da kai na alheri tsakaninka da ubangiji kamar yadda ruwan kal yake ɓata zuma wannan hadisi hadisi ne wanda malam albani ya hassana shi a cikin silsila sahiha duk da cewa akwai maganganu na waɗansu malamai akan ingancinsa amma dukkan ma'anarsa da take ciki duka ingantacciya ce abinda zai tara mana dukkan wannan daga taskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine hadisinsa daga Jabir dan Abdul daga Mu'azu dan Jabal da yace ka ji tsoron Allah a duk inda kake ka rinka yin kyakkyawa bayan mummuna saboda kyakkyawa tana shafe mummuna sannan ka rinka mu'amalantar mutane da kyakkyawar mu'amala waɗannan abubuwa guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa malamai suka ce su ne sirrin cin nasara a rayuwa sirrin cin nasara a rayuwa abubuwa uku ne kyautata alaƙa tsakaninka da ubangijinka mahaliccinka kyautata alaƙa tsakaninka kai da kanka kyautata alaƙa tsakaninka da sauran mutane dama kuma ba kowa a duniya a cikin rayuwarka sai uku daga ubangijinka da yake sama sai kai da kake ƙasa sai waɗansu da suke tare da kai a ƙasa ka ba kowa haƙƙinsa fa a'tu kullu bi haqqin haqqa nasiha ta farko ta cewa ka kyautata alaka tsakaninka da Allah ita ce take cikin ittaqillaha haythu ma kunt wasiya ta biyu ta cewa ka yi kokari wajen neman abin da ya kawo ka shine wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha shine ka ba wa kanka haƙƙin kanka sannan wasiya ta uku ta cewa ka yi kyakkyawar mu'amala da sauran mutane ita ce take cikin wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan Allah ka kyautata ayyukan mu ka kyautata ƙarshen mu ka ba mu lada akan mai kyau ka gafarta mana mummuna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض عن سائر الصحابة والآل أجمعين وارض عنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله اللهم إنا نسألك الأمن والاستقرار في بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين اللهم ول علينا الخيار من المسلمين ولا تول علينا شرارهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا مباركا طيبا وأن تعلمنا علما نافعا إنك ولي ذلك والقادر عليه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأهلينا ولذرياتنا ولمن له حق علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا لله قانتين